نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تستعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تستعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin komai da kowa mai kowa mai komai mai tafiyar al'amura kamar yadda ya so yau ma ga shi ya kaddare haɗuwar mu ranar talata shida ga watan ramadana hijira kuma ake sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shida dubu biyu da sha biyar gidayen nasara Allah ya samu dace mun zo a filin fatawa kai tsaye yau kuma ila yau muna sa ran shan ruwa shida da rabi da minti uku sannan kuma alfajiri shi ana sa ran keto alfajiri hudu da rabi da minti biyar kenan kafin a kai da minti biyar din sai mutum ya dakata ko da rabi cik Allah ya samu dace to lalle al'amarin ya kai inda ya kai wanda yake ɗan an jima kaɗan idan malam ya iso na ji motsin kofa mana ɗauka ko shi ne iso je da buɗe mishi sai na ji ashe ba nan ba ne insha Allah muna sa ran lamban nan da ita ce bayan mun karanta tambayoyin ya muna tambaya kamar guda biyar duk akwai mai koyo akwai tambaya mai koyo tambayar da sa'ar su jada can mutanen jada akwai tambaya ta su biyu sannan ba ma ainihin gushewa muna kara tunatar da mutane mutum addu'a eh wallahi ita ce makarin mu ne kuma ita ce mazogarar mu za ka ‘ya'yan uwa mummai ‘ya'yan uwa musulmai ‘ya'yan uwa cikin imani tauhidi lalle karni sakewa addu'a ga kawunanmu iyayenmu malamanmu kasarmu musamman kuma ‘ya'yanmu zuriyanmu din nan wanda ko bayan ba mu nan su ke nan su mai gurbinmu ya zama da ko bayan mutuwanmu su dinga mana addu'a an tashi da nima mu kara addu'a ne Allah ya bada damuna mai albarka me yasa ake cewa damuna mai albarka ka a ce damuna kai ko ka ba mu ruwa kawai ana iya ba da ruwa kuma a zo ana wayo wayo yi a da zarar ya yi ambaliya an yi ainihin barna sai da kuma ana ta wayo wayo shi tsaraba mu wanda za mu yi Allah ita kuma damuna sai ko da ruwa bai kai da ake tunani ba sai da Allah ya ba da albarka da amari ita shi ne ake nema domin abun a wurin Allah ya shi ne mai duka Allah ka tabbatar mana da alkhairi ɗan kasuwa Allah ya ƙara bude ya ƙara kawo ciniki mai albarka saman kwanaki an yi hira da yan gwari kafin su an yi hira da yan kayan dankalin turawa da kayan kabeji to alhamdulillah alamu sun bujiro yanzu an fara samun saukin al'amura inda yanzu misali wasu abubuwa ma kamar da kalan ma ba a ganin shi to yanzu akwai tsoho akwai sabo sai da mana ana samun sauki sannan tattasai da tumatiri akwai bushashe akwai ɗanye to kaga albarka ramadana ta mamaye komai albarkacin addu'a da aka yi sai da abubuwa yana ƙara sauƙi na rayuwa Allah kuma ya ƙara tallafa mana muna ƙara kira ga ladanai da Allah da kiyaye lokutan kiran sallan nan saboda akwai mutane masu ganganci zai ga ladani tun kiran uku da rabi in yayi ba shi zai yi wani kiran ba sai lokacin da alfijir yake ko ana shirin tada Allah to kaga wani kuma ya dogara da sai ce ai ladan bai kira ba da an kira shi a lokacin ne wai zai dakatar da shan ruwa ko kuma zai dakatar da sahur nufi nufi wanda kamata a yi tunda an ce an fidirin nan yana cetowa hudu da rabi da minti biyar sai ladan ya rike himma eh kayan alwallaka kayan shirin ka tun da muke yau kana jira kawai lokaci na cika tun da Allah ya kawo sauki ga kayan nan sai da kwallon kiran sallah kaga ka taimaki bayan Allah da yawa ba sa cikin shakku cikin azumin su domin akwai waɗanda suke ibadar akwai na kasu a cikin ta don akwai shakku cikin suke da shakku Allah ya sauka don haka a kiyaye wannan al'amari muna kuma a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ƙara tabbatar mana da alkhairai a cikin wannan wata mai albarka dangane da abubuwa da ya shafi halatayya na zamantakewa a ƙara da haƙuri eh domin muna ƙara samun wasu koke-koke nau'i daban-daban inda za a buduro da tambayoyi a ce za a tace su to za ka ga lallai wata tambaya abin da ya shafi zamantakewan aure tsakanin miji da mata ka ga wannan al'amari ka ga wancan al'amari abin da ba a ce a komai to shi sa ma wannan gidan rediyo mai albarka muka tanadi wani shiri na musamman wanda shekaru nino ibrahim daurawa aka shirya kamar wani kwas ne na ma'aurata wanda ya sha Allah daga nan ne za ma je aka fara sawa karfe hudu a nan bangaren FM har Ramadan ya kare insha Allah a makwafin Ramadan lecture din nan da muka samu fage to zai zama na akwai karantarwa mai kundin yawa na zamantakewa tsakanin miji da mata Allah ya samu dace. wannan har ila yau wani sabon shirin wanda yake an bujiro da shi shi an fara yin shi na tafsirin mufassirun ma'ana abin da ya shafi tafsiri da kuma malaman tafsiri da magabata tun zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suluk na fassara alqur'ani za a yi shi yadda ya dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yadda mutum zai kula ya kiyaye ba haka wannan zai taimaka ma wa ɗaliban ilimi da dama da malamai masu gudanar da tafsiri da wanda ma yake shirin wani makama ne zai dan ya ainihin gudanar da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shiri da ana yin shi bakwai da rabi zuwa takwas an dawo da shi ɗaya da rabi zuwa biyu ma'ana da zarar an gama wannan shiri namu na fatawa kai tsaye insha Allah wannan shiri yana kankama wanda Ustaz Ali Abdallah yake gabatarwa. To Allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana agaji abubuwa da suka yi gaban mu nau'i daban-daban na rayuwa Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Domin ita rayuwar nan alal hakika fahimtar da ake bukata ne fahimtar da in ka san alaƙa ka tsakaninka da Allah dalilin zuwanka duniya to shi kenan za ka san yadda za ka zauna da kowa ma domin Allah subhanahu ta'ala ya riga ya tabbatar mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljan ba ce domin su bauta ta ne ba na ainihin wato jiran su da su ci da ni ana neman taimako a gare su inda masu abokan na shi ne aka halarci mu domin shi Allah kuma ya samu ya ce don haka abin da ya shafi a al'amari na rayuwa sai hakuri sai hakuri ita rayuwa tana buƙatar ainihin a shimfiɗa maka hakuri sai a samu ainihin wadatuwar zuci a samu wadatuwar zuci Allah ya samu ya ce bari mu je hutu na rabin lokaci.
نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار
نعم تو الحمد لله من جاو كما دام شغبا كما الله سادة مالا نعيسو مالا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله to kamar da dai muka fara da ko lokaci na magariba insha Allah ana sa ran shida da rabi da minti uku wato kuma ba take nan alkudiri kuma na karin fitowar shi hudu da rabi da minti biyar ina samu dace to malam ba tare da lokaci ba tambaya daga malam abdullahi mai littafai falloja ya ce assalamu alaikum malam mutum ne aka kawo raguna biyar ya yanka sai ya yanka wannan ya yanka wannan ba tare da ya wanke wukar ba shin ya halatta musulmi su ci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة آه، يحلى تعشي بعد بسكين يحلى تعشي بعد بسكين شوطة ينكافي أمين وينسو بقاكي أتي أمتاكي كيف وطا أمالي لا يتكن جراتي بكتا الله magana suna ce kullum ma an harar dama wa zuciya sun zane a rai sai uka duk abin da aka yanka da shi ya zuciya jini haka akwai su sunan Allah a kansa shi abin yankan a shi amma banda farce da kuma ainihin kashi magana kuma ya hana ya ce wannan ba abun yanka ba ko da aka wuka ko da suna da dotti ko akwai jini a cikin ta idan aka yanka matakar ya da jini to yankan na yi saboda haka in ana sauri za a iya yanka raguna guda biyar in ba tare da an wanke wukan ba ko kuma a ce akwai karancin ruwa sai a yanka aka an gama sai a wanke wukan insha Allah kuma babu wani damuwa kasa mutane da mun kwakwafi ina jin wani kira da dami makfuf din nan ya kai da bayanin da ya da ya da kuma na jisa zuwa ga kuma kan wani to ai shi din ma ne da kake wanda za ka je ka zubar kin Haka ne.
saboda haka duk sun tafi da duk abu da ne haka dai ba wani muhimmanci adam a daga sa'adatu jada ta ce assalamu alaikum malam an ce ana so mutum a son samu ne ya yi nasile ya nasile sha biyu a yini Mm.
da ina da ina ne wannan su ake cewa rawa wata magana ta sun ake man sallah sin da ashara raka'a fi yomi wal laila man Allah rabbu bil fatihan duk wanda ya sallah raka'a goma sha biyu a cikin yinin sa da dare na nafila za a yi masa gida a aljanna sai sai arba'a qabla dhuhri wa raka'atayn ba'da wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa raka'atayn qabla al-fajr rakoi guda ko kafin azhar to kan ya bila raka ko kafin azhar sai kai biyu kuma bayan azhar in ka da da isha sai kai biyu bayan magariba in ka da da makafa sai kai biyu bayan isha in ka da da ma goma sai kai raka a kan fajiri rakoi biyu da ake kafin sallar asuba in ka da da ma goma sha biyu sannan kamar yadda shi nan sai hadisi ya kawo haka wajen nan biyu suke kuma ana ce wasu rawati
kamar da ya ce malam mutum ne yana da yan uwa yana kyautata musu gwargwadon hali amma kullum burin su da baka shi sun nuna nashi duk wani aikin alheri da ya yi a wato da ya yi shi sai sun ainihin juya su zuwa wani abu can daban ya zai yi da su yadda zai shi ne ci gaba da karkata musu kar ya damu da wannan cutar wanda suke masa a yi wani ya kai kara wajen magana ta sama ke in wannan bayani ce in kuma ka yana karkata musu duk wani abu na nan magana ta sama ce ka ci gaba da karkata musu in kana haka din sai zama kamar kana zuba musu to to kana mai zafi shi ne malmala ko da haka kuma za ka samu nasara a kansu matukar ka ci gaba da haka insha Allah ka ji mai nasara sai ka sauke wajibin kayan na zumunci su ko ba su sauke ba Allah zai samu ya zo don ya sa ba su yi ba su yi maka zumunci ba sai kuma yanzu idan ka bari Allah zai samu ya kai ma mai sa ba amma tun da kana kai ka sauke aikin ka na insha Allah za ka ci gaba a kan su sai sun dawo suna neman ka suna neman alfurman Na. wannan su ce assalamu alaikum malam na kasance nawa mai gida na wani mummunan laifi ina so na nemi gafararsa amma matukar na faɗa mishi zai tsane ni ko ma ta kai ga rabuwar mu menene abin yi to ina ka ne sai ki kama sai ki fara ita ne ma masa gafara ki da dabe shi kana cewa ka dinga ya kame duk da kuka da zama don Allah ka ya kame ba tare da an abu da ba ko wani abu ne a ni ne kawai sai ki ku kuka da zama ka kawai da zaman tare dole ne wata ran za a fata maka kuma za a ce maka ne ka dai kin ga wani zai ce ya ya ce miki shi kenan abun zai tafi a kan da in yau fada da wani gida to bai kamata ki fada ba mun ga wata yake ne fara kana ne wa kanka gafara na wannan kuma rasu assalamu alaikum malam na kasance mai nadama a rayuwata na taɓa zubar da ciki a halin yanzu Allah ya ba ni miji bayan na tuba na yi nadama ya tsakanina da Allah ra'ayin mutumin da ya tuba sai Allah ta da zai gafarta masa sai wani yanzu sai kamar na zan fara wanda ya tuba daga laifi kan wanda ba ya shi ne matakin tuba da sharuɗin tuba guda uku bari ya fada ya fi sannan laifi shi na farko ki bar wannan samun malami na biyu ki na damar da ya sake kai kamar yadda yanzu kika faɗa da uku kuma ki tuba da niyan ba za ki sake komawa ba za ki sake wannan laifin ba in dai kin tuba da wannan niyan ubangiji ta da ya fi sannan laifi wannan ta ce assalamu alaikum malam na sha fayil ne don na yi flushing na ciki da wato kwayoyi ke na ɗaya kwayoyi ne na ɗaya don na yawa ta zuba da ciki ke na ciki da ya shiga wanda bai kai kwana arba'in ba to jinin haila ne bai yi ina jin sanar da shi ko yawa yawa don lokacin da ya kamata period dina ya zo lokacin al'adata na ga bai zo ba shi ne na sha don ina da karamar yarinya ga majin na da ta zuga da lalaci har yanzu bai ɗauke ba kwana sha biyu sai ya zo ya ɗauke ya matsayin azumina
to farko dai wato wannan ciki na wuce kwana arba'in tun da hajjin ya zubo da yana mani ne kwana arba'in ne tsawon jini ya sake zama tsoka ba za ka wuce kwana arba'in inda ka ce a yi na ne na sha bai kai kwana arba'in farko dai ba a kamata a zubo ciki ba a san shi yaro ba a san wanne ne zai amfani ba kuma shari'a ta haramta zubo ciki amma in jini ne kawai zalla ya fito babu alamar da wannan jinin cuta ne baya hana azumi ba na sallah ba za ki ci gaba da sallanki da azumin ki a haka tun da jini ba ki farar da yaro ba amma in kin farar da yaro ko wani halitta ce kamar yaro wannan ko shakka babu za ki dakatar hukuncin da hukuncin jini haihuwa a lokacin da ya dauke ko ya kwana arba'in da ya dauke wata ciwon kan ci gaba da ibada amma tun da jini ne sallah to wannan jinin cuta ne baya hana sallah baya hana azumi.
to kafin mu karanta tambayar ta ƙarshe bari mu ba mutane lamba wanda insha Allah za mu buɗe waya sifili tara sifili ita ce lambar nan dai wanda an riga an haka ce ta uku biyu hudu biyu ɗaya shida shida biyar Allah ya samu dace to malam tambaya ta ƙarshe a cikin jirin takardu malam wuraren sujjadan alkur'ani wai akwai inda ba lalle da ni ba da kowanne ma ba a juyi ba dukkanin sai na umar ya yi sujjada a suratul najm ranar juma'a ko kuma ya zo ya karanta ya sauƙai sujjada to ta juma'a kuma da zo sai bai yi ce na yanka ne don kusancewa suna ce ba wajibi ba saboda dukkanin su ma musafi ne ba ba wajibi na to kira na farko وعليكم السلام لا في أسألة
mutum na zuwa zai yi ce ya salamu ya salamu da ya ce ya kari bukatan wannan babu yanki amma ka kawai aka dinga kwala Allah kira ba wata bukata za ka faɗa ba za ka ce ya Allah ya Allah kuma sai ka shigo ba sai ka faɗi da ya damuwan ka zo ka kira Allah ta ala ne damuwan in ka mai ta kiran ba matsala ba ya rabbi ya rabbi ya rabbi addu'a yana bukatar yin wannan amma sai ka faɗi bukata kuma ba za ka yi kira ka kira kuma sai ka samu makokin kamar da ruwa ko mutum ne dan adam yau ka kira sunan sa ka kira sunan sai ka tafi ka share kaga ba da sai ka faɗi da ya damuwan ka me yasa ka kira shi haka nan ubangiji ta ala ya kira shi ka faɗi ainihin bukata ko dan adam ne tana ne ya ce mu ce mu ce mu sai ya ce a na kira ne kawai to ba ba ra ta da kaji ba wala kuma ma halicin mu na'am wa alaikum salam alhamdulillah to mana aure to na'am na'am
gaskiya ne don wanda ya sabu ya zama gaskiya kudin abin sayarwa na'am don ba ta ma da ya rage na'am to
kuma tambaya ta farko idan mutum yana kasaro sai ya samu jami ya bi jami shi ya fi ko kuma ya kasaro ya bi jami shi ya fi kasar ya kasaro shi kadai na jami wajibi ne kuma kalalan jami ya yi kalalan kasaro magana ta kuma ce salatu jama'a ta fadu a za ta sabu bi ta kuma ishirin da rana sannan mutum sannan jami tana fifitan sallan mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai a wata ba ashirin da biyar saboda haka falalar jamfi yana da yawa sannan kuma jamfi wajibi ne ma sami an jida a falalar jamfi fana su aka lafi ilamin ɗaukuri magana kama ce dole ya ji kiran sallah sai an kawo bai ji aka yi da shi ba ba da sallah sai dai yana da ainihin wato uzuri ne ma'ana ba da sallah ne cikakken falala da lada saboda haka ka je ka bi jamfi in jamfi za a yi na cikawa ka je ka bi jamfi kamar yadda abdullahi bin umar yake yi in kuma kai kaje za ka yi sallah ka kai kai ka tsaron ka ko ka samu masu yin kasar jami'i sai ka bi su ko yi jami'in kasar amma ba a barin jami'i saboda hujjan cewa wani tun kasar yake da ainihin kasar ne ke a sai dai in ka rika jami'i sai ka kafaru ko kana da wanda za ku yi jami'i da su kafaru sai kenan mutum zai haɗa biyu zai iya haɗawa yau ka jami'i in ka samu gobe ba ka samu ba kai sallah ka kai kace kuma kana na san kafaru
tambayar da biyu mutum ne ya je ta yin kare da faɗa musu gaskiya na wai ba a neman rai ana nema mana da mutane da yawa sun kafa an hanci wannan kayan gaskiyar ka dubu goma wanka ne da laifi kayan ka samu yawa ai ma'anan gaskiyar kayan dubu goma ne haka ne farashin kayan haka na ke sai da shi haka na kayyade maka farashi amma na ce ka rage mini a bisa yadda ka kayyade farashin za ka iya rage mini a wannan ihsani ne kyautata wannan kayan da misali dubu goma na za ka sayi ba dubu ce na ce to ka nuna rage a yadda kake siyarwa a yadda gaskiyar kayan ka yi sai ka ce ba za ka yi maka ɗari biyar har ka hakura da riban riba ɗari biyar Haka sai.
wannan babu laifi ko kuma ba an sallama mutum kaya ma ya siya ya riga ya siya dubu goma an siyar masa daga ba sai na dama in ya siya dubu goma nan ba zai samu matsala a lissafin ne nan ma ya halatta cewa ne kai gaskiya dubu goma nan ka rage min dubu biyar ko ka rage min ɗari biyar kuma ya rage in ya halatta Haka sai.
wannan kyautatawa ne ba ba matsala ba ne ba sa ka rage tambaya ta gaba jama'a muna ba wa dimbin jama'a da suke yawan bugowa ba sa samun mutum nan don wasu sai an fita layi ko kuma suke bugo mana cewa mun ta neman kuma na wani sami kuwa to kamar da wa alaikum salam alhamdulillah haji akalau alhamdulillah mun gode Allah to alhaji abdulrazak da yana to to bismillah
yawa da kai kasar da muka je shekaran jiya kenan ina kuka je
masallaci Tafi, tafi, tafi.
sha sai a hada da asha da gida na ji dai
da muka je muka yi sallar isha sannan sai aka ci gaba da sallar asha kadan aka kama haka dai wanda aka raka goma din nan haka ba sauran guda uku ba a Eh.
yi da shi kai da wuri haka dai
daga liman na tashi sai mu ba musamman yake cikin wajen sai kawo mana da ka abu dawa sai sannan na
mutane suna ta su gaba da za su wahala na daga rani da ya ji magana sai yara sai ke cewa an shi dama na yi nuna zai Allah wuce ne da shafin da Na.
na ta yadda sannan shafin da haka to kuma sai abu da zama mana kamar sabon abu haka dai
to shi ne muke son in ji ƙarin bayani akan haka kwarai za ka samu ƙarin bayani ko Allah ya tsara wato abin nan shafa'i ko kuma shafa'i da witiri shi ne raka a kudu kamar yadda suka faɗi mai faɗa a yi raka a biyu sai a zo a yi raka a guda ɗaya to wannan haka aka fi so mun kai raka a goma ka kai shafa'i sannan ka witiri amma da mutum zai yi raka a goma kuma sai witiri guda ɗaya shi ma ya halatta kamar da aisha wadda za a halatta mu za ta ma yana yin raka a goma sha ɗaya ba ya ƙara ma a wata riwaya ko ramadan ko barkana ma aka raka a goma sha ɗaya amma akwai riwaya da ta wato kuma yana raka a goma sha uku saboda haka idan an yi raka a goma ya raka da kirita to duk raka a goma na zuwa su shafai don shafai shi ne masu yan uwa kari biyu kari biyu kowane ɗaya na da ɗan uwa don sai ka kawo wiki shi mara ɗan uwa guda ɗaya saboda haka sallar da ya yi daidai ne ya yi raka a goma kuma ya yi wiki guda ɗaya da ya kuskure ba sai dai da zai yi shafa'in da ya yi wiki da ya ce ana ya raka a biyu da sallar ya sai da ya raka a ɗaya sannan kuma idan mutum zai haka to dama ya saba ma mun da aka koyi musu bayani cewa raka a goma sha ɗaya za mu ko in ka gama raka a goma ka kai ka ce to jama'a za mu witiri ne raka a ɗaya ka san kowa sai ya sani abin da zai zama sau kan kuma ba kuma ya shiga da niyyar witiri ba da niyyar shafari ba saboda haka in kai raka a ɗaya ka san zai ba wani ne yin wata magana saboda haka kenan abin da ya ba kuskure ba ne amma da ya sanar ɗin kafin ya yin da ya shi.
na wa alaikum salam
Mara, ina da tambaya.
to bismillah na kuna jin ka eh na gaba na bismillah Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Wannan yadda ne ka ya dawo.
to
Akwai ran cewa akwai wani wanda ya muka tambayoyi uku sai kuka ce da ni.
dai mene Takiri.
takiri ko eh haka eh
To wata wanda yadda ne ka cika cewa yi mutum da ya zo da samu a gaba jirgi.
na'am
Da yake wasu daga cikin mamun da suka yi jirgi su bi shi su yi wani jirgi don su taimake shi shi ma ya samu jirgi. Hakan ya daidaita ko ba.
na'am to daidai ne duk da cewa hadisin da aka tafi na abubakar ya wasu sun ba a fashi sun ce zaifi ne wata ran manzo da sallama yana zaune ya gaba jami'i da shi wasu abubakar sai wani yazo yana sallah zai sallah shi kare sai manzo Allah ya ce man ladai ta sadaka da hada wa zai je wannan sadaka mana ya bi shi sallah shi ma ya samu wannan jami'i sai sai na abubakar ya tashi sai jona masa sai suka samu ladan jami'i shi sai na abubakar ya zama lafiya yake mun ya riga ina wannan kuma zai zama yana yin farilla kuma zai samu ladan jami'i wasu malamai sun ce hadisin da'ifi ne amma sawa'u ya inganta ko bai inganta ba duk malamai sun yi imani ya halatta wanda ya yanki ya sake bin wani sallah din da niyan nafila na fatan ban tare da zuwa malikiya sun ce ba za a maimaita wurin yanki kai amma ba za ka maimaita da cewa farilla kake ba amma da niyan nafila za ka iya maimaita saboda haka abin da don an yi haka wannan ba daidai ba ne kila wancan hadisin ne ya sani na sai na abokan ya sa yanayin wasu jama'a su taimaka masa a yi dangi inda ya kamata mutanen jami'a na'am ba dai ne ko ba laifi bane ba laifi ba ne kuma ba laifi ba ne na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam Shahin.
lafiya kalau Ya azumi ya ayyuka.
alhamdulillah mun gode Allah Allah ne ya taimaka.
amin
Karfe wa malam.
na'am
Na da tambaya.
to haka Mm. Eh? Na'am. Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. Alhamdulillah. To,
a tsarin da aka rasa zuwa magana, sai dai kina a kan ke zuwa.
to,
yana da ɗanku a tsarin zaman kawai rashin lafiya mutane da kuma ba da duba suna da shi da a cewa ba da cewa kuma shi don ya ta shi ake cewa ko akwai matsala ne irin da wani jama'a.
to, Sannan na biyu kuwa ya ba da na, tambaya na biyu kuwa muna ji.
irin wurin zafin sallah ne a sha ba ta hadawa da shakaru da wuturi dukkan niyya.
To, shi kenan?
tambayar da ta farko mutum ne ba zuwa jami'i sai dai juma'a ba ke gani ana kuskure ne jami'i wajibi ne a mun karanta hadisin da yake cewa man sanya ni da salata da lahu ita ne huduri dole ne ga sallah wato bai je aka jami'i da shi ba da sallah cikin kiya sai dai yana da huduri saboda haka bin jami'i wajibi ne na sauran farillai sai dai idan mutum yana da hanyar da zuwa hatta malikiya da suka ce bin jami'in sunna ce mu'akkada sun ce duk wanda bai ke jami'i ba yana laifi shi ya sa ibn al-qayyim ne ke cewa ba ku tsakani tsakanin malikiya da sauran malamai cewa jami'i wajibi ne domin in da ba wajibi wani ba za a ce ka yi laifi ba in ka in ka bar shi ko da kuma abu da yake kuskure ne kuma abu da yake ja maka abubuwa da yawa ko da su bayu ba za a yi marmarin tsawon ka ba saboda an san ba zuwa da ƙarni ne masallaci kuma yanzu ba da lafiyar ma ka ga ya jawo kace da ni ba za ka ga shi ko Allah ya dinga zuwa jami'i kamar yadda yake zuwa ainihin jami'in juma'a Kusan tambayar ta jirgin ne, kuma mutanen mutum da ciwon da ba sa zuwa ma duba shi.
a sai ka duba shi duba shi daidai ne har ko wanda ba musulmi ba ya ka gare ka duba shi wanda ba musulmi ba maka ba ta suna zuwa su gaishe shi ba za ka je a duba shi a masa nasiha a masa nasiha ya gyara ainihin halayen sa ai yanzu da zai iya karɓar da biya tun da ba da lafiya an samu gaba kenan wanda za a masa nasiha sai ka wani kafin da halin da kake ciki. amma gaskiya kamata ka dinga zuwa can Mm.
to da duk mutum ya rasu fa cetonsa da ake yin nan shine shine cetonsa don abu ke ya fafo ke da zaran ana masa albarka wani mutumin kirki kullum da shi muke sallah a masallacin nan malaiku suna cewa amin amin ne mazala ya ce to ka janna ta wata goma saboda haka sai ka tafi aljanna da tsawon ne amma ka tafi ana zakin abu ka damu da sallah ba ka samu da janni ba wannan kuma sai a ce wuta ta wata ba a haka mazala ta tsawon sallah saboda haka babu dole wannan ya kamata in yanzu su idan ya ibada da yin da sauran mutane.
Tambayar ta biyu mutum in ya zo yin tarawih zai yi niyyar da tabbaci da wuce ne ga kaso.
Ban yi wa ai, ko ya kai wani zai ko zai ya Kowace balla duk sanda ne wanda aka yi, a yi niyyar kuma fara. An ya fi da aka biyu a sallar biyar ne. in kai niyan biyu na farkon nan a zuciya ka ne fama ba ma wani Allah ba ana sallamewa ka san za a ƙara wasu biyu ne cikin nan zai kai niyya in an gama kowan nan za a ishe bari shi ma na fila da kai niyya zuciya lokacin da za a yi kuma a zuciya ka kasan cewa zikiri za a yi cikin nan ka niyan sai ka kalla ba ba ka ta niyya ɗaya kawai cikin nan kun tafi gaba da wajen da cewa yana da wuya ma a ce hakan ya faru.
To, tambaya. Na. وعليكم السلام هاتي السلام الحمد لله نعم mata ce tana yawan amai ne kawai a shi nan ba su tsayawa shin za su gamsu ko ko wani to in amai din da zai hana ka azumi ba ke sai in kuma zai hana ka azumi yana jijjiga maka hanjin cikin ka da sauransu sai ka hakura ka sha bayan wata ramadana ka biya adadin azumumukan da ba kai ba wanda ka samu dama kuma sai ka yi wanda ai ba ka da lafiya kenan wani kuntum harba kamar kanin kumari da tsawada ta fara fa'idatu min ayyuka Allah ta lafiya wanda ba da lafiya ya sha kamar ramadana kuma kiyama نعم بسم الله السلام عليكم معنا وعليكم السلام
tafiya azumi الحمد لله من قول الله mana ina da tambayoyi guda biyu هو
na ɗaya mai hukuncin musulmin da ko malami ko dai musulmi wanda zai kafurta musulmi ɗan uwansa نعم
sannan tambaya na biyu mai hukuncin wanda ka ji malamai suna faɗa lokacin yin sahur lokacin yayi kana gaya masa akan na ji ma faɗa lokacin yayi yayi ya ki tsayawa yana ta cin abincinsa امم to tambaya fatar ne daga ma'aikalar jada شو ما ادري ما يكلم جهل to farko sannan da farko اي من اللي كبر المكان yawa ba a halatta ba a halatta a kafin karshe manzala ta sama ce man man kala ne a kiri a kafin fakan da alika a kafin امم wanda ke wannan wanda kafuri to da yanzu zai koma da wannan kalma don kace mutum kafuri ba ka masa hukunci shi magiyin Allah ne kuma shi kuma mutane inda abu ne ke da hadari ke نعم to da ka inda ya zaƙirin mutum mutum musulmi ne ka faɗo da shi a musulmi نعم zahirin ka yana kalla yana faɗan la ila illallah ba ka da wata hujjan da za ka kafa ta abu sai kaje in yayi wani abu na kafurci nan ma aka kai masa da dalili hujjoji na kafurci ne ci gaba da yi tuba ba to wannan za a iya kafarta shi don ba za ka ko adu billah ba'da ba'da ilmi kamar da hujja ta ne in wani da al'amari yake ba wanda zai kafurta sai in yana da ilimin wannan abun kafurci ne kuma an kai masa da hujja kaga ka ne ji amma ko da aikin kafurci in shi bai san kafurci wani ba za ka kafurta shi ko baka kai wata da dalilai ba gida yana da tarihi ko wani ya faɗa ba za ka kafurta shi ko da ka baya halatta tafsirul mu'ayyan ka kai ne mutum ka ce kafuri ne wallahi ba kai wani kari ne da shi ba gida ce ne ba gidan hawa ne to da ka ji tsoron Allah wanda bai yi abun da wanda ba kafuri ma kar ka kafurta shi wanda ya abun kafurci ma sai ka yi takaka sosai an tabbatar da hakan ne ya sani da gangan yayi ba da kuskure ba kuma an tsayar masa da dalilai kafin a ce ainihin ya kafo ba za ka baya halatta kamar a da biyu mai hukuncin wanda an faɗa musu da lokacin ajiye sako sai ya kafa faɗa ruwa sai ta ci a to ma sai a kan kuɗi ruwa kawai da rana ba za ka nace ga lokacin sa ko ba tabbata shi kenan sai ka tsaya a wannan lokaci amma a ce ya sauko rumanan asibir ya fito da gangan mutum ya dinga cin abinci wani ma ba zai fara ba sai ma asibir cin abinci kaga wani an bai damu da azumin bane zai samu bai dauki abin da muhimmanci amma duk wanda ya damu da azumin da zai da muhimmanci ya zai kaka ba da zaran ka ga lokaci ya kawo kai ma za ka kokarin ka ka da haka ba da nisuwa da ka samu ba da zama a taimaka ga kayan kuɗi da rabi da minti biyar na su yake fito sai kuma ka wuce kai da cin abincin ka da minti arba'in ko ma saura kwata biyar saura kwata wannan kuskure ne mutum haka kuma ba da azumi.
mai tambaya na gaba bismillah na mai muna ji wa alaikun salam na haka Wannan zai shi wani. Mai fahimce ka ba, mace ba mu fahimci bayanin ka ba. Na, na gaba. Wa alaikum salam. Na biya kalau. To, bismillah.
wanda ba addinin mu ta ba ba Haka.
to irin muna so da mana kiso irin irin mun waje kiso ba haka sai ta bata rai eh ne
To, in kun je kisan anguwa kika ba da rai.
eh irin sai ta bata rai haka nan take ya ta nan ta iya haka gidan
Ok.
Yawon To, mai da mai da biyan.
to ta biyu kuma mai gidana ne irin na eh jiya na azumi sha
Haka. Aha. Kin hajiye mishi abinci ko mene? Ni bayani.
eh abin sha ya ce Eh.
eh haka ya ce ci abinci To, wannan ta kaka da gida.
tambaya ta farko maganan tana da makwabciya Mm.
wanda take wacce ba musulma ba Mm.
ta ke kiba wanda ta ke ba a wanga sai ta nuna ba kare ta da shi ta iya shi ta Eh.
to shin ya halatta wacce ba musulma ba ke musulma ce to a da sun yi tsakani a kan idan abin da muka ce abin da ya fi tada da shakka shine ki je wajen musulma ta yi ki tsakani Mm.
don wasu sun ɗauki cewa gashi in al'aura ne ga ainihin wato bai halatta mace wacce ba musulma ba ta gashin ki ya halatta ta ga wani abu a jikin ki ba in ba ta fuskanta da gashin hannun ki ba so da haka abin da yake shine wajen musulma ta muke kira wannan fataran da suke yi kuma sai ka zama ba ko mu a addinin mu ne aka koya mana cewa kitso dole sai musulma ce za ta yi mana shi kenan in kamata wannan bayanin sai ka gamsu sai tana son ta ci gaba da mutunta hukunci ko da kan mutunta in ko son ta sai ta mutunci in ko ba haka kuma dai ko riga kun ga mata bayani kun ba ta hujja nan gaba kuma ba za ta ba ta rai ba sai ta san ba wai don ba ku san ta bane ko kuma mace addinin ku ne barin ku da haka Mm.
sannan kai na biyu shi ne wai in ta zo ta ajiye wa mijin tambaya ta biyu wani in ta zo ta ajiye wa mijin ta abinci baya Mm.
to ya danganta in ma ya zama ya koshi ne ya riga ya koshi shi ya sa bai ci ba don ta ce bai ta ajiye bai ci ba ba su sun kuma bai mata to ka gani to wataƙila ya koshi ne mana in ya ci abinci ya koshi zai ne wannan kun ga ba matsala ba Haka dai.
ne ko kuma kin masa wani laifi ne zai fushi bai ci abincin ki ba ko za ka saki duba ki da akwai laifin da kika masa in akwai ki je ki tuba ki nemi ya da kike wannan laifin ki ba shi hakuri ki kenan gobe kuma kin zo kin ajiye koyo da ki abinci in ko ba ku wani laifi to ki ba shi kuduri wata kila ya ci abin da ya ci abinci ne shi ko kuma ki tambaye shi a cikin ruwan sanyi jiya ba ka ci abinci ba ya aka yi sai miki bayani ga shi ga shi ga da zai shi kenan sai ki fita daga wannan shakka Kenan.
na
To, mai tambaya na gaba. Na. Alaikum salam. Na biya. Na biya. Alhamdulillah. Ziyarar mene ba? Mene? Ana?
ko da lafiya na da dai sauran su haka ya halatta mutum yana yaƙi ko sai da baki na'am yanzu ne mutum to farko dai in yi a zuciyar harshensa mai motsa ba ta yi ba amma in yana nufin harshensa ya motsa amma a tarbace shi yake nufi da nufin abin da a cikin zuciyarsa wannan ya yi ko da ka zikirin Allah da karatu alƙur'ani dole sai harshe ya motsa magana ta sama wani da ya tambaye shi yace abubuwa na falala na shekara sun yi wa wanda ya kama sai ce la ya zalu lisanu fara da ban zikirin kada harshen kai bushe yana da sanyi saboda ambaton Allah da yawo a cikin harshen ka kenan ambaton Allah da harshe a ce ba da zuciya ba ne in ka ambaci Allah a zuciya ka kuma abin da kai tunani shi ma kuma yana da naka matsayi wanda zai tafakka wani fi kalli Allah abin da fi kalli kamawa da kai ta tunani kan halittun Allah da girman Allah shi ma yana da lada amma abin da kai ba zikiri ba kuma in zikiri ne kuma da salatin mazara ta sama da karatun alqur'ani wannan dole sai harshen ka motsa in harshen ka da motsa ba kai zikiri ba yanzu idan mutum zai sallah ba ke karanta fatiha da sura bai zo yi shiru kawai idan ka karanta wa zuciyar ka harshen ka bai motsa ba ba ya sallah haka fata ba ya sallah ko da kuma haka da shi din nan ko sallan a sarki ne sai har da yawa kama da fi rikim biye to wannan kuskure ne dole sai harshen ka ya motsa kunnen ka ne da zai ji ba ko wani na kusa da kai ne amma harshen kan zo ne motsa ko da karatun sirri ne in har bai motsa ba sallah ba sai ba zikiri ma bai ba Allah sakar da shi to na gaba alaikum salam akan eh to uku kenan
tambaya ta me ake karanta a sallan wala a kowace sallah za a iya kowace raka za a iya bazan kowace sura ana karanta kowace irin sura da za ka babu wata sura ke nan cikin da za a ce ta ne ta sallan wala a yi fatiha a ɗaurin sura ko kuma wata sura ko almi tambaya ta gaba shi ne ina fahimtai ta ta yi sallan kabli abin da ta yi sallah da liman ko wai kana sallah sai ka fita kama mutum sai kuma ba tare sai ba ta kama a wani mutum da na ɗauka ta sallah da liman na yi tafi tana sabon sallah to idan ita kaɗai ne take sallah kabli da ba zai kama kan kabli kawai da saboda ana rinjaye ta ɓangaren kabli a kan akan ɓangaren bani amma in tana tare da liman ne sai kabli ya kama ta sai liman ya yi kabli za ta yi kabli daga ba tana cika ta sallan ta kuma sai ba ta yi kama ta to za ta sake wani bani amma in ta kaɗai take sallah to kabli za ta yi kawai ba sai ta yi bani ba na'am ko tambayar da ta ta faɗi tafiya ne ta tafiya kawai da yawa da rikici. abu da mutum ya karanta sura biyu ya ji sura biyu wanda ya karanta sura biyu a sallah da ne gari ba abin da zai karanta sura biyu a sallah ba matsala ba ne kaga da ba ka karanta a biyar ko ka sauko wannan ka sake sauko wannan ba ko wani damuwa insha Allah
Na'am. Wa alaikum salam. Haji assalam. Haji alhamdulillah. Ma lafiya kalau mala yana jin ka. Na'am. To bismillah. malam. To awal tambayar ka ta farko kai da sauri ran nan kama tambaya da na kin fahimce ka ta biyu kan mun fahimce ka me hukuncin wani jin ayyukan sallah yana da ji masallaci ba. To me To na fahimce ka. To madalla. Madalla. Wai mutum ne ana wani abu sai ya zo ya laɗe. Yana ji mijin mai yana yaɗa.
a ba a yi haramun ne ka zo ka dinga jin sirri mutane ya zo a hadisi mani sama hadisi kwarin wakon karbon sun ba fi hukunai ki a ne kata don ne ka saurara mahun maganganun mutane ba ta son da gidi ya laɗe yana ji to za a zuwa masa dalma a cikin kunne ranar alkiyama ke fiyan dalma to za ka ba ya halatta wannan sakan ji kenan ba ya halatta ko ba ta biya ce mai ke mummunan da biya amma ka ta karshe mutum ne yana da ana kiran sallah kai zo na yi kuskure ne laifi ne laifi ne mu ka kawai za ka yi an kira sallah mutum ne da ya jami da shi kamar yadda muka faɗa yin jami wajibi
to na bismillah muna ji to bari mu je na gaba wannan ba ma jin shi ga mutane masu na ta bugowa muna ba da jama'a kuɗi da Allah da suke ta buga wannan ba ta samun mu saboda sai an gama fasawa ta kunna kafin na kaza na wa alaikum salam to sai dai muna jin ki ainihin kaɗan kaɗan ne aha to ba sosai ba dai sace magana mu ji Eh, na'am. Ina ji, ina ji. Na'am. Mm. Mm. Hmm. To. To. Malam mace cewar ainihin jininta ba shi da ainihin lokaci. Wani watan ya zo kwana biyar, wani watan kwana uku, wani watan mace ta ke zuwa kwana uku, wanda ya zo kwana biyu sai ta ga bakin ruwa, bakin jini kai. Daga nan kuma sai ta ga karfata da bai da.
to ma'ana an iskani ba iskani idan mace za tana kwana da wani wata kake kwana uku duk lokacin da duniya ya dauke za ta yi tashi amma in ya kwana uku bayan yan kwanaki ya ƙara kwana biyu to wannan kwana biyun ba ci kasan wancan kwana biyar misali ta yi kwana uku bayan kwana ɗaya biyu kwana uku ya ɗauke bayan kwana ɗaya biyu uku sai kuma ya sake dawowa to in ya dawo ɗin nan za ta ci kasan wancan kwanakin ta ne saboda haka ta yi kwana uku yanzu ya sake dawowa kamar da kan ke nan to yanzu za ta cika ta kwana biyu da wancan kwana kun ta zama al'adar ta kwana biyar kenan yadda ta saba idan kawai kwana biyar ya zo a jere ko bai zo a jere ba kwana biyar ne al'adar ta kwana kin jini za ta yi kama in ya wuce kwana biyar wannan ta ke da wanka ta yi ke karfi fakar da wannan jinin na ci wuta ne sai in ya tsakarin da yin ya mai mai tu ta ke a ce al'adar ta ne canja da kwana biyar kuma kwana shida ko kwana bakwai.
To Allah ya samu dace jama'a alhamdulillah lokacin ya yi da ka sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ga tambayoyin kuran da ya zurje wasu a wayoyi kuma muna ƙara ban hakuri ga ɗan bin jama'an da suke ta neman ba same mu ba Allah daure a dinga turowa ta wayar salula ana kai Allah ya tabbatar da alkhairi abu da shi mana bakar muktara da ya amsa wayannan tambayoyi ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه تتفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار